بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا بيار قوة جماد الثاني ko athaniya shida ne ko shida ga watan jumada thaniya jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam na babban malami doktor kardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine ainihin wato darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna dai cikin bayani game da illolin kayan maye da irin haɗarinsu a cikin al'umma da irin yadda suke kawo barazana ga ɗaiɗaikun mutane da kuma zamantakewa ta iyali da kuma zamantakewa ta al'umma baki ɗaya to mun karanta wata gaba da malam ya ce a yanke alaƙa tsakanin mutum musulmi da wuraren shan giya gaba ɗaya ko da sauran kayan maye muqata'atu majalis al-khamr wuraren wato mutum ya datse ko ya tsinke alaƙa da wuraren zama da ake zama domin shan giya akan wannan sunna ne a ainihin wato aka umarci musulmi ya zamanto ya barranta ya kuma yanke kansa daga majalisul khamr da kuma ainihin wato majalisu sharibiha wato zama da wa'anda suke shanta akwai hadithin da muka karanta hadithin Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يقعد على مائدة تدان عليها الخمر تدار عليها الخمر duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya zauna akan teburin da ainihin wato ake shan giya a kansa to a ƙarƙashin wannan akwai wani ɗan uwa da muka ɗan yi wata magana da shi ya saurari karatun yake cewa akwai yawanci za ka dinga jin karatun wani lokaci tun da muka ɗauka inda muke karatun muna karatu ne a cikin birnin kano wanda birnin kano za ka samu mutum in ma baka ce 100 bisa 100 ba to za ka ce 99.9 ɗin musulmai ne wanda suna da masaniya game da haramcin giya kuma ma sun taso sun ganta a bar kyama ce kuma aka yi sa'a a hukumance ma haramun ce to sai ya ce shi gaskiya ya ɗan yi rayuwa a wani wuri cikin jihar taraba wanda gaskiya suna mu'amala da giya kwarai da gaske wato har ya kai yadda wani lokaci saboda zamantakewa da waɗanda suke ta'ammuli da ita har mutum kyamata ta takar ragu yanzu yadda kai kake kyamar giya a nan kake ainihin wato gudatta to za ga can sai ga wanda ya taso a irin can shi baya kyamata kamar yadda kake kyamata saboda ya tasowa a guraren da gurin dafa ta teburan shanta ya ce shi sana'a ce da shi wani lokaci za ga kuma kana neman gurin mutane kasuwanninsu duk akwai wannan abin nan ɗin da haka in ka zo da haja ɗinka wani lokaci kana son mutane su saya za ka ga gashi nan da an rarraba ta wasu suna ta sha ila ma wani lokaci ya ce sai ita mai sai da giyan ta ce da Allah ka ba ta canji shi ma ya tambaya ya ce to ya hukuncin wannan canjin za ta miko mata ta ce da Allah ba ta canji yana cikin at-ta'awun alal ithmi wal udwan sannan wani lokaci ma za ta ce zauna mana ka tsaya tsaye haka sai a ce ka zauna akan bencin da duk kwastomominta suke zama a kai da haka dai kusan a cakuɗe suke kamar yadda wani ɗan uwa ya taɓa tambaya game da rayuwa da waɗanda ba musulmai ba ya ce shi yanzu a gidansu ya taso za ga wasu musulmai ne wasu ba musulmi ba to kaga kana da yana da bambanci da wanda ya taso gaba ɗaya a garin musulunci gaba ɗaya danginsa bai san wani wanda ba musulmi ba yanzu shi yadda duk za ka zafafa a kan yanke alaƙa da wanda ba musulmi ba shi dole ka kalli yanayinsa yan uwansa wani babbansa ne wani za ka ga gida ma 50-50 yayyinsa da ƙannansa wasu musulmai ne wasu kuma ba musulmi ba to haka wajen wannan mu'amalar in kuma gaskiyar ne magana in kai nan wuraren domin kana barin numan cikin adamawa kenan idan ka hari jalungo to za ka yi ta gani kusan ma ka ce tun daga irin su kaltungo billiri cikin gombe to ire-iren wannan wuraren ka je za a ganta za a ga zai ga ana ta hura wuta ga wata irin zindime miyar tukunya sai a ce giya ake dafa da saboda haka suna ta'ammuli da ita sosai fiye da yadda baka tsammani kaga kamar yadda muka karanta cewa musulunci ya zo ya tarar da larabawa sun shaƙu da giya kamar yadda wa'annan arnan suka shaƙu da giya mai tsada da mai arhar wanda raba su da ita sai da musulunci ya ɗauki mataki-mataki wanda duk mun karanta don a ga cewa an rage wa mutane shan giya da kuma ainihin wato mu'amala da ita to dole kaga shi ma wannan na dai yi masa iya bayanin da zan masa a lokacin yanda zai iya fuskanta na ce gaskiya in dai da yanda mutum zai iya rayuwa a wani gurin da ba nan ba akwai haɗari ci gaba da mu'amala domin daga cikin mafi haɗarin zama a gurin za ka zamanto baka da kishi ana saba Allah baka jin komai mafi karancin illar da za a yi wa mutum shine ya zama ya daina kishin addini domin zai ga wani ya zo ya zauna ma kusa da shi shi yana shan giya shi yana shan lemo ba wani abu sannan ya ce ya taba zuwa zai je wani gari sai ya zamanto mai masaukin sa'ar ne wanda zai kuma bai san kowa ba sai wannan kuma mu'amala suke sosai ta abin nan da shi sai ya zama shine mai masaukinsa da ya je sai ya sauke shi a gurin da inda ake cin abinci kuma duk gurare ne wanda za ga wani lokaci har da bushmeat da an zo ana ta ci kuma sannan za ga ana ta ta'ammuli da giya a gurin yanzu in ya ce zai amfani da wannan karatun kada ya zauna a wannan teburin to ina za shi shi dai mai masaukinsa ga inda ya sauke shi la'alla ba shi da kuɗi kuma kila koda yana da kuɗi bai san ina zai je ci abinci mai kyau ba bai san ina zai je kila wato ya zauna inda babu wannan yanayin ba ala ayi halin duk wannan kaga abu ne wanda ya kamata a matsayinka na ɗalibin ilimi ko mai da'awa dukka dinga la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa ɗin don kasancewa kowane yanayi akwai irin fatawa da ta dace da wannan wurin yanzu kaga waɗanda suke rayuwa a wannan wuraren dole za ka kalli larurar da suke ciki da yanayin kuma in ta ɗauro ma ƙila shi allah ne taimake shi ya ma musulunta yana cikin wannan ƙazantar ya fito amma har yanzu dai gidansu ɗaya inda suke kasuwanci ga shagonsa ga inda kuma ake harkar giya misali to kaga duk sai ka yi la'akari da wannan ba za ka ɗauki abin da ka yi hukunci da shi a garin kano da musulmi ne gaba ɗaya amma akwai wanda ba musulmi ba su wuce ɗigo ɗaya ba misali ka ɗauki irin wannan hukuncin ka kai shi irin wannan gurin wanda ake cakuɗi na ɗan faɗaɗa wannan bayanin dan a san da wannan shi ɗan uwa da muka yi maganar da shi insha Allah na san ya in yana nan kuma baya nan insha Allah na san a in ya saurari karatun zai ji an dan yi tsokaci akan irin wannan da haka abubuwa ne wa'anda dole kowane yanayi akan kalle shi da aka sai mutum ya ji tsoron Allah gwargwadon abin da zai iya ya yi nisanci wannan abubuwan iyakar iyawarsa abin da ya fi karfinsa kuma kaga Allah ta'ala baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya da haka ala ayi halin mutum ya yi kokari na ce masa mutum kamata ya canza gurin sana'a ya tashi daga wannan garin ma alam takun ardullahi wasi'a garin Allah yana da fadi sai mutum ya bar wannan yankin ya koma wani yanki da akwai musulmi da yawa shi yana daga cikin abin da musulunci ya kyamatar wa musulmi zama cikin wayanda ba musulmai ba shi yasa za ga idan aka je aka musuluntar da mutane to in sun samu ne so ake a- sai a ɗauke su daga nan a dawo da su cikin musulmi da za a zama duk ɗaya ne ana musulunci amma idan aka bar su a can to kaga akwai tasirin bi'a inda suke rayuwa da abokansu har yanzu fa abokansu da surukansu da abokan kasuwancin su ba su musulunta ba su kadai suka musulunta shi sa zai ga wani lokaci in aka yi ba yawan wa'azi ake wa mutum ba ko ana yawan kai ziyara sai ga in an kwan biyu in an koma sai ga sun koma ruwa sun zama arna so saboda haka wa'annan abubuwa ne wa'anda su ma sai an kalle su da yanayin su insha Allah ina fata an gane Ba- mun karanta wata gaba da mala ya ce giya da'un alhamru da walaisar dawa ita fa giya fa cuta ce ba magani ba ce kara ce a akwai wata cuta wadda in an sha giya ana warkewa ko akwai wata larura da in an sha giya wannan larurar ba wata larura da giya take warkar da ita shi yasa sai malam ya kawo wannan ka'ida da ya ce alhamru da'un walaisar dawa'an giya fa cuta ce ba ma ba waraka a cikinta ina fata an gane to nan ma mun kawo maganganu da yawa a karkashi amma ya kawo wata matsala wanda yake cewa idan aka waye gari aka ce ga wata cuta in zai iya yiwuwa wanda a lokacin ma mun tattauna cewa da wuya a samu haka a ce ga wata larura an samu likita musulmi ƙwararren likita mai kishin addini ya ce to wannan larurar ba wani magani da take da shi a yanzu a likitance sai in an sha giya malai ce ba a tsammanin akwai wannan cuta a duniya to amma ka kaddara in akwai wannan a ce ga wata cuta kuma ana jin tsoron me ita zai iya mutuwa ko zai iya salwa wato rayuwarsa za ta salwanta in ba a ɗauki mataki na gaggawa na magance wannan cutar ba misali kuma likitan nan ya zama musulmi ne kuma bayan musulmin ne ƙwararre ne bayan ƙwarewa kuma mai kishin addini ne ya ba da wannan shawarar cewa wannan cutar gaskiyar magana akwai yiwuwar a rasa rai sannan ba ta da wani magani sai an kurɓi barasa to ƙa'ida ta musulunci kuma mun san barasan nan haramun ne ya za a yi to shine a nan malam ya kawo mana cewa mun san cewa a babin da muka karanta a baya akwai babin darura to sai a jingina da wannan ita ma a tsuke ta kware a kuma takaita yadda abin zai zama iya wannan za a sha a magance iya wannan larurar shikenan sai haramci ya koma in har akwai wannan wanda ba a iya sanin mu dai har zuwa yanzu ba wata cuta wadda take da ba ta da magani sai giya an fahimta to bayan mun yi nan sai kuma muka shiga al-mukhaddarat al-mukhaddirat sune abubuwan da suke sa maye wayanda su kuma ba giya ba ko ƙwayoyi ko wata ciyawa ko ainihin wato wani sinadari wanda in an sha shi ana yin tambele a bugu al-mukhaddirat kenan to ka'ida dai shine al-khamru ma kamar al-aqala ko wannan ita ce ka'idar da muke da ita al-khamru wannan ita ce kalmar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya faɗa a kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yayi wa mutane bayanin abin da ake nufi da giya kar mutane su ɗauka sai irin giyar da suke jin ana ta faɗa ita ce giya a'a ƙa'idar shi ne don a daƙile tambayar masu tambaya don dukkan wanda yake da wata 'yar shubuha ya fita daga wannan shubuhar sai sayyidina Umar akan mumbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kullu ma labasa al-aqala wa akhrajahu an dabi'atihi al-mumayyiza al-mudrika al-hakima fa huwa khamrun haramun sayyidina Umar yace al-khamru ma khamara al-aqala a ƙarƙashin wannan ƙa'idar sai ya zama dukkan wani abu da yake dagula wa hankali lissafi ya fitar da hankali ko ya fitar da mutum daga ɗabi'arsa wadda take bambance masa abubuwa ya gane kaza ya gane kaza to fahuwa hamrun wannan abin ko da me aka kira sunansa giya ne na fata an gane kuma Allah ya haramta wannan abin daga nan har a naɗa ƙasa to sai mu tashi wa min zalika ina ganin anan ne matashiyar mu ko qala muallif rahimahullahu ta'ala wa min zalika malam yace daga cikin irin abubuwan da suke sa maye tilkal mawadi allati tu'rafu bismil mukhaddarat wato waɗannan sinadaran almawad sinadarai allati tu'raf wa'inda aka fi sanin su bismil mukhaddarat da sunan almukhaddarat abubuwa masu sa maye kayan maye shine almukhaddarat wa'inda aka fi kiransu ko aka fi sanin su da kayan maye mithlul hashish kamar wiwi ita ce marijuana ko yawwa alhashish kenan na fata an gane kamar ita wal cocaine ita yi ka- abin nan kaga ya rubuta maka al cocaine ha ana jin cocaine ko wannan hodar iblis ita ce ainihin cocaine wal afiyun an zan sunan zaba da hausa an fahimta afiyun na jin da turanci ma ko opium suke kiransa shi ma dai kamar dai kamar na larabcin ina fata an gane shi ma dai wani ainihin wato na wani, wani sinadari ne na ajigarau ina fata an gane wa nahwiha da makamantan irin waɗannan mimma urifa atharuha daga irin abubuwan da an san tasirinsu inda muta'adiha ga duk wanda yake shan su annaha waɗannan abubuwan wiwi ko ken afiyon da ire-irensu to asiru suna yin tasiri fi hukumil akali wato wajen hukuncin hankali alal ashiya akan abubuwa wal ahadas da abubuwan da suke faruwa ma'ana waɗannan abubuwan suna da tasiri wa hankali wajen yanke hukuncin da hankali ke yi wa wasu abubuwa da kuma abubuwan da suke faruwa yau da kullum idan mutum ya sha ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ya sha wani cikin magungunan mara da ake sha ko ya sha dukkan wani nau'in wata ƙwaya da ake sha ko ya sha dukkan wani ainihin wato abin nan kamar irin su sholisho misali da ire-iren waɗannan ya sha to za a ga waɗannan abubuwan sukan yi wa hankalinsa wani hukunci daban sai ya zama hankalin yana hukunta abubuwa bayan da ya kamata ba fayaral da ƙariba irin wannan sai ga mutum wani ya faffada kwata saboda shi kwakwalwarsa sai ta bashi abin a nesa yake amma shi sai dinga ganin sa a kusa sai ga yana ta kai wawura wai katanga yake so ya dafa tana fa can fa amma wannan kayan a jigarau din sun sa kwakwalwarsa tana bashi saƙon wannan katangar ya zo kusa da ita sai dai waga kawai yana ta wawura yana ta kai wa katanga wawura sai tagal tagal ya faɗi saboda ganin ce yake kamar gata a kusa da shi shine ma'ana suna yin tasiri wa hankali sai ya dinga ganin alba'id da qarib alba'id abin da yake a nesa qariban shi mai wannan wanda ya sha wannan kayan mayan sai ya dinga ganin abin a kusa wal qaribu ba'idan abin da yake a kusa kuma ya dinga ganin sa ya kai daga nan zuwa masallacin murtala shi yasa ga kwalabati kusa da shi sai ya fada ciki sannan ya san ya zo kwalabati saboda duk tunaninsa ya hango kwalabatin amma ganin sa yake daga nan ya kai bakin titi da haka sai ganshi yana tafiya yana tafiya kawai zai ganshi kuna kallo zai ga ya ɗebi kafa ya yaba cikin cikin kwata me yasa saboda abin a ne a kusa yake amma ganin sa yake a nesa ina fatan gane wa yuzhilu anil waqi' sannan yakan ɗauke hankali daga abin da ke faruwa gaba ɗaya abin da ke faruwa sai ga ana ta guduwa ma mutum shi inda ake gudun yake yi in ba kayan maye ba mai kowa fa guduwa yake amma shi yana me yana ƙara nausawa inda mutane daga can suke gudowa wa ya takhayyalu ma laysa biwaqi'in sannan abinda wato wa ya takhayyalu ya dinga riya ma laysa biwaqi'in abinda kuma ba bai faru ba kwakwalwarsa ta dinga riya masa abinda kuma bai faru din ba duk in ka kalli wa'anda suke ta'ammuli da irin wannan duk za ga irin wannan abubuwa din da haka shi takhyil shine sai ya dinga tunanin ma laysa biwaqi'in abinda kuma yake waqi'i din sai kwakwalwarsa ta dauke sai ga abin yana faruwa amma kwakwalwarsa ba ta ba shi irin wannan saƙon sai ya saki fitsari shi duk ji yake normal yake kaga fitsarin da yake yanzu fa a cikin kayansa waƙi'i ne yanzu fitsarin yake amma kuma kwakwalwarsa ta shagaltu baya jin yayi fitsari wani lokaci ma yayi fitsarin kuma sai ya kama ya taɓa sai ya san sana ce meye wannan ko ba kwa lura da irin wannan ne bai an gane ko saboda haka abin da yake waƙi shi baya ganin sa waƙi sannan abin da ba waƙi ba shi yake ganin sa waƙi gani yake billahi lazi yanzu zai iya hawa sama ba tsani wannan kaga ba waƙi bane duk tunanin sa abin da yake bashi wallahi abin da ba zai yi ba ku ne kuke ganin ba zai yi ba zai iya na fata an gane wa yusbihu sai ya dinga yin iyo fi baharin a cikin wani irin teku min ahlam na abubuwan da sun yi kama da mafarki kawai sai ya fada cikin kogin tunani wato al'ahlam mafarki wal auham da tunani ya dinga tunanin nika na ba gaira ba dalili ya dinga ganin abubuwan da ba zai yi ba mustahili ne amma wallahi ya dinga ganin zai yi na fata an gane shine ma'ana wa yusbihu wato daga cikin illolin wayannan abubuwan ake gaya maka irin yadda suke ɗauke hankali mutum ya rashin hankali kaga mutum da rana aka amma da kwantsa a idansa misali bai iya gano cewa gari ya waye ya wanke bakinsa ba ga yawon bacci ga kwantsa saboda a buge kwana a jangale tashi da haka bai san gari ya waye ba karfe nawa yanzu duk wannan ku kuka sani wa hadha ma yas'a ilaihi mutanawiluha wannan shine abin da yake faruwa ga dukkan wayanda suke shan waɗannan kayayyakin suke ta'ammuli da su hatta yansau anfusahum har akan waye gare mutum ya su manta kawunan su duk waɗanda suke irin wannan za ga ba sa tsinana wa kansu komai dan su kansu sun manta da martaba da kimar kansu da mutuncin kansu ba san su suwaye hatta yansau anfusahum har a wayi gari kaga mutane sun manta da kawunansu kawai kullum kokarinsa in ya samu kuɗi ba shi da tunanin cewa ya yi kaza mai amfani ya yi kaza mai amfani ya yi kaza baya tunanin ya shiga makaranta ya samu wani qualification wani kwali wanda zai zama kaza ko ya zama kaza ba wannan a baya tunanin ya zama dan kasuwa da kila nan gaba ya dinga oda ko ya dinga kaza ba wannan ko kuma kila baya tunanin nan gaba ya rayuwar iyali shi ma a ce ga matarsa ga gidansa ga 'ya'yansa ya manta shi ma bai san waye shi ba duk wa'annan kayan mayan suka mai da mutane ka duba duk wa'anda suka zama addicted haka suke in kudin ma ya samu wannan harkar zai je ya sake narkawa sannan wadinahum su manta da addinin suka ji mutum ya ce ma shekaru duk irin su in sun tuba za ka dinga jin fatawoyin da suka fi shine ko dai ta'addancin da suka yi na kisa ko tsara ko kaza ko sai kuma sallah wani sai shekara cur bai yi alwala ba ballantana ya kalli gaba sai sallah shekara shekara guda ba sallah wa duniyahum kuma su manta ma da duniyar tasu duk irin shadul ɗinka na ka ji daɗin duniyar nan su ba sa baya ciki ba sa ciki ba su da wani shadul su sun manta kawunansu sun manta addinin nasu sun kuma manta duniyar tasu da suke cikinta ka khasara duniya wal akhirah kenan zalika huwa al khusranul mubin wa yahimu ka gansu suna ta ɗimuwa fi audiyatil khayal a cikin kwarurruka na tunanin nuka kawai tunani ne kawai a cikin duniyar tunani suke yawo suke rayuwa in ya ɗinke ya ɗinke ya ɗif kawai ya ganshi ya yi shuru kamar wani tunanin arziki yake ku lura ko ba ku lura in ya jangale sosai sai ya ganshi ya yi shuru wani lokaci wata nutsuwa sai ka gan shi kai ka ce wallahi yanzu an tashi za ku ce a karama kallawa ja mana sallah ya nutsu saboda Allah ne kadai ya san irin tunanin da kwakwalwarsa take ba shi shine wayahimu fi audiyatil khayal ga sun damauce kawai suna cikin ainihin kwari irin kwari na alkhayal tunanin nuka kala kala ma'ana ya ce wa haza gairu ma tuhudithuhu wannan fa kenan fa banda kuma abinda kayan mayan nan suke haifarwa min futurin fil jasad na kashe jiki kaga mutum ba zai iya sana'a ba kuma duk wanda ya zama addicted in ba gata ne da shi ba ko a wajen aiki sai an kore shi ka kula da kyau baya iya ba sabi da primary assignment din da aka dauke shi ba zai iya ba in ɗan kasuwa ne sai ya kori kwastomominsa sai ya jarinsa ya kare ba zai baya iya haka ne ko? saboda haka za a ga cewa in saboda duk wani wajibi da za a ɗora masa to ai na Allah ma bai sauke wa ballantana na wasu mutane da haka in aikin kamfani aka ɗauke za ga an kore shi in aikin gwamnati ne shi ma sai dai yana da uwa a gindin murhu shine kawai zai ci gaba da aiki dan baya iya komai in ma'aika zaman ofis yake baya iya aikinsa na ofis in wani aiki yake na shiga wani guri ko tafiya wani guri baya iyawa saboda irin abin da wannan kayan mayan suke haifarwa min futurin fil jasad na mutuwar jiki da kasala wa khadrun fil a'sab da kuma gurbata da ake samu na jijiyoyi su kansu jijiyoyin suna gurbata ba sa kai saƙon daidai an hargitsa musu lissafi wannan kayan haɗin da aka sha to ya sa yanda ɗabi'ar jikin take su kansu jijiyoyi da suke kai saƙo wa ƙwaƙwalwa ta dinga gane kaza ta gane kaza to su ma an hargitsa musu lissafi kaga jijiyoyin ba sa tafiya daidai sannan wa hubudin fisiha sannan ga rugurgujewar lafiya zai wahala ka samu mai irin wannan lafiyayye ne aka same suna da cututtuka masu tarin yawa masu illa a cikin lafiyar ɗan adam za ga suna suna da irin wannan illolin wa fauka zalika ba ma wannan ba duk abin da ya wuce waɗannan abubuwan da ka ji ma tuhdithuhu banda kuma irin abin da kayan maye suke haifarwa min khawarin nafs na sakarci kaga yayyin kannansa duk sun zama mutanen kirki sun kama sana'o'i wasu sun yi karatu wasu suna kaza da iyalansu shi kuma gashi wajen shekara sa kaza duk kannansa suna da iyali suna rayuwarsu mai kyau rayuwa gwanin ban sha'awa amma shi sai gan shi kaninsa yana daka matsawa kuma kaga yana ta bashi hakuri saboda ya zama ya zama wato abin nan abin nan wato ya zama babban babban kwabo kenan ko ya zo yana cewa ya dan kaninsa kaninsa kila dan autansu ma yana roƙonsa ya bashi 200 yana cewa ba ka je ka sha kaza ba za a baka ba Allah abinci zan ci wallahi ina gaya maka wani wallahi tallahi in ka ba abinci zan je in ci kaji kaninsa dan autansa yana tambayarsa 200 zai iya durƙusa ya ai duk wannan na bayan can da muka abin nan mutanen ba ma mutumin da zai durƙusa ya gaida akuya ko tunkiya kaga mutum ya ma fi kama da ire-iren abin nan an fahimta ya ga tinkiya ya ce mata ina kwana gogo ko ina ko wani abu mai kama da haka wata mai yu'il khuluk da ainihin wato gurɓacewar ɗabi'a ta mai yu'il khuluk za ga ya koma kamar wani duk abin da ya shafi ƙazanta wanda yake na ɗabi'a za ga zai iya yi zai iya sata zai iya zina zai iya luwaɗi tamayyu'un saboda khuluq ɗabi'un nasu su ma duk sun lalace wa tahallulil irada da kuma warwarewar irada ba shi da wata irada duk irada ta san ita ma ta su kurkuce in ka zaunar da shi wai kai meye hadafinka a rayuwa ba shi da wata irada daga ina kake yanzu a ina kake ina ka nufa ba shi da wannan shadul din babu tahallulil irada kenan in dai mutum ya shiga cikin irin wannan layin sai dai in sama-sama yake ko yana dan taba haka dan ya fita ko kuma yi yake yi yana dawowa ko yi abin nan amma in da ya zama addicted to za a ganshi da irin waɗannan halayen wa min usarati rizqihi banda kuma wato wa min usarati rizqihi to ni abin da yake hannuna nake karanta wa da'afi shu'ur shi zai kawo mana yana can gaba amma ni na haka nake wa min usarati rizqihi banda kuma narkewar arzikinsa arzikinsa za a gan shi in ma yana da wani abu yana da wani arziki za a ga ya narke wa da'afi shu'ur bil wajib ga kuma raunin jin abin da yake kansa na wajibi yanda kai kake ganin ya kamata ka yi kaza ka yi kaza iyayenka suna buƙatar ka taimake su kila kana da iyali kana da 'ya'ya za ka ko mutum aure a irin wannan to za ga yana da raunin jin abin da aka ɗora masa na wajibi zai iya zuwa iya kuɗin kenan da 'ya'yansa za su sha koko da ƙosai da safe ya sha kayan maye da su iya kuɗin kenan las kuɗin da yake da su da gobe da safe ya kamata a sha koko da ƙosai 'ya'yansa su sha koko da ƙosai wallahi zai iya bayarwa a bashi kayan maye ya sha abin da yasa kake jin cewa ba za ka iya nutsuwa ba gidanka ba abinci ba za ka iya nutsuwa ba ɗanka ba shi da lafiya ai ai wata sha'ur ɗin ne ƙarfin jin cewa fa akwai wani wajibi akan ka fa duk inda ka kewaya ka kewayo za ga kana kokarin ka dawo gida saboda ka san akwai matarka akwai yayanka akwai iyayenka akwai kaza akwai kaza akwai kaza to duk wanda ya shiga irin wannan za ga ba abin da ya shafe shi da irin wannan nauyi matarsa ta ci ko kar ta ci yayansa su je makaranta ko kar su je makaranta su rayu rayuwa mai kyau ko kar su rayu rayuwa mai kyau ba abin da ya shafe shi kawai shi dai ya samu kuɗin da zai ɗinke kawai in dai ya samu kuɗin da zai ɗif shi kenan shi an gama mimma ya ja'alu ha'ula'il mudminina litilka sumum a aza'un ghairu salihatin fi jismil mujtama wanda ire-iren waɗannan abubuwan su suke sanya ha'ula'il mudminin irin waɗannan waɗanda suka zama addicted waɗanda suka dimanci irin shan waɗannan miyagun kayan maye to wannan shi ke sa su litilka sumum saboda wannan dafin da suke sha wannan gubar da suke ɗirka sai suke zamawa suke zamawa a aba'un ghairu salihatin fi jismil mujtama sai mala ya kawo wata ibara sai ka ga mutum ya zama gaba amma ba ingantacciyar gaba ba a gangar jikin al'umma tunda da kai da ni da wane da ita da su da ai mu ne muke haduwa mu zama al'umma to shi ma ai wata gaba ce ta al'umma to zai zamanto gaba ce ghairu saliha ba ingantacciyar gaba ba ce ga wannan gangar jiki din na al'umma ma'ana sai zama disease members ko member of society disease member of society zai zama cuta ne shi kwata-kwatansa a cikin al'umma ba shi da wata ba shi da wani amfani kaga shi bai amfani kansa ba iyayensa ba su amfane shi ba al'umma ma ba su amfane shi ba kuma wallahi wani in ka bibiya ba dan ya jefa kansa wannan kayan cikin wannan layin ba haziki ne Allah ne kaɗai ya san irin morar da za a yi masa mai kwakwalwa ne inda zai zauna a aji kamar yadda a nan masallacin ba na mantawa an taɓa yin wata lakca ta maganar kayan maye da waye an samu likitoci sun yi bayanai da kuma wani cikin wanda yake ta'amuli da irin wa'annan mutanen sun yi ta kawo shawarwari suka ce a mutanen da za ga mutum dakta ake ce masa yana wa mutane allura kayan maye ba na manta shi wannan wanda ya lakta a wannan musallacin wanda ya ta'aliki yake cewa yanzu ka ga wannan da ba dan wannan layin da ya fada ba kila kwararren likita zai zama tunda har ya san zai iya waninsa allura irin ta wannan kayan maye to don haka mutumin da zai zama disease a cikin members ai kaga wannan ko ta kowace gaba ba wato ko ta kowace irin fuska baya ba da kowace irin gudunmawa baya ba da kowace irin gudunmawa a cikin al'umma da haka duk wanda yake irin wannan rayuwar ka lura da shi ba wata gudunmawa da yake ba al'umma mafhum fadlan amma wara'a zalika kulli min itilafin lil mal wa kharabin lil buyut fadlan ya ce bugu da ƙari kuma amma wara a zalika kullihi ga abin da yake kuma bayan waɗannan abubuwan dukkansu min itilafin lilmal na ainihin wato salwantar da dukiya salwantar da dukiya wani kayan mayan tsada ne da shi sai an ɗauki kuɗi mai yawa ake bayarwa mutum bai ci ba bai ciyar da iyayensa ba bai ciyar da iyalansa ba bai ciyar da waɗanda ya kamata ya ciyar ba amma ya bayar an ba shi wata ƙwaya ƙwaya ɗaya ko an ba shi wani magani guda ɗaya da in ya sha zai bugu kuma ƙila mai tsada ne wanda kaga in ka kalli wannan yana daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen karya tattalin arzikin al'umma shi duk abin da ya samar baya intaj na ya samar ya haɓaka baya yi wa kharabin lil buyut banda kuma abin da ke faruwa na gurgujewar gidaje kharabun lil buyut yanzu duk gidajen da aka ce an samu irin waɗannan ko kuma gidan da irin waɗannan suka yi yawa a ciki ya zama rusasshen gida a ce 'ya'yan mutum uku hudu biyar duk a wannan layin suke kharabun lil buyut in kuma shine mai gidan to za ga 'ya'yansa duk sun taso a irin wannan yanayin ku kula da kyau ah yaro tun yana karami ake cakewa tun yana dan karami babansa yake cakewa a ɗakin uwar ita ta cake ɗan ya cake wannan cakewar domin akwai wani shi ma da wani masani da ya taɓa faɗa cewa su akwai wasu sinadarai a jikin ɗan adam da in ana shakar wannan abin to mutum akan wayi gari shi ma ya zama addicted har ya ba da misali ya ce akwai wata mata da suka yi wata makaranta da ita a cikin gurup ɗinsu da suke zama wani lokacin an fito ko cafeteria ko wani abu akwai su moka wanda yake shan taba Allah ko ba shi da kuɗi ita take ba da kuɗin a sai tabar ita ba ba sha take ba suke tambayar ta ce wallahi mijinta ne yake sha dan haka har akan wayi gari kawai in wani ta shiga wani yanayi in ba wannan kanshin tabar ta ji ba wannan warin tabar ta ji to ba ta samun kwanciyar hankali ba sha take ba amma dai in lokacin yayi da lokacin yayi jikinta ka yanda ka san in ka ci abinci shi sa za ka ga in suna wannan in za a raba su da abin sai dai a hankali a hankali jiki ya saba kamar yadda yanzu nan in ka ji za ka ji yunwa ka nemi abinci za ka ji kishirwa ka nemi abinci to su ma jikinsu yakan zama haka a wayi gari kawai ka ga mutum shi yasa ko gidan mahaukata ka je ka kai su a karan farko cikin training din da ake ba su sai dai in mutum yana shan rob uku a rana sai a koma a dinga ba shi rob biyu daga rob biyu sai a dawo rob ɗaya haka haka har a daina wasu kwayoyi yake sha sai a rage masa su a hankali ana kuma rage su a hankali ana kuma rage har a daina bashi gaba da saboda da lokacin yayi kawai yadda kake bukatar cin abinci ko ka sha ruwa haka shi ma jikinsa yake bashi ba zama lafiya ba kwanciyar hankali sai ya sha wannan abu to wani za ga tun yana yaro tun yana cikin cikin mahaifiyar ita uwar ta ɗirki ko dai warin tabar ko warin wiwi ko dukkan abin da ake sha da haka ta zama addicted shi kansa yaron ya zama addicted shi sa kawai wani yana tasowa ba wanda yake koyawa masa yake zama su moka babansa ne ya koya mara to kaga ya zama ya zama rusasshen gida duk yaya sun taso za ga kowa ya kama irin wannan layin Allah ya kiyaye mimma yunfaqu ala tilka almawad min amwalin ta'ila wato sabida irin abubuwan da ake kashewa wajen shan wa'annan sinadaran na dukiya mai tarin yawa wallahi in ka ji kudin da ake kashewa kayan maye sai ka rike kanka dukiyar da ake narkawa kayan maye in aka zo da su za a gan ga su da tsada sai ka rasa a ina yaushe aka siye su ina ganin in ban manta ba a wannan laccar da shi wannan ina jin ko malam aminu sunansa ya gabatar a wannan masallacin ya ce a cikin titinan nan namu akwai titin da cikin awa ɗaya ko ƙasa da awa ɗaya ko biyu ana yin miliyan ɗaya na wannan kayan mayan a ba sai an faɗi gurin ba na sani ne ba na fata an gane ya ce a ƙasa da 'yan daƙiƙoƙi ko awoyi da ya faɗi har lokacin ya ce daga magariba ko daga isha ne ce zuwa karfe goma na dare in ban manta ba ya ce ana yin naira miliyan ɗaya na wannan kayan mayan iya wani titi kawai ya ambata banda sauran titinan duk da ake irin wannan saboda akwai wani ya ku bayi wanda za ka gan shi mai arha ne kowane lungu ma za ka iya samu akwai wanda dama ƴaƴan masu kuɗi ko ƴaƴan manyan ƴan siyasa ko ƴaƴan manyan mutane ko matansu ko ƴaƴansu maza ko mata ko su karan kansu kawai sai dai ga an zo da mota ba za ka iya gane waye a ciki ba su sun san kwastomominsu sai dai kawai ga an tashi an shiga mota ya mika ya mika masa shiken wani nan take kawai za a banta ne kawai a jefa ta shiken kan ya je inda zai je ya aje mota tuni ya fara narkewa to shine sai mala yake ta banda duk wa'incin illolin da aka ambata in kaga wa'annan kayan mayan irin karya tattalin arzikin da suke dukiyar da ake ɗabdawa a kanta maɗuɗuwa ce mai yawa rubbama da fa'ahal mudmin min kuti auladi ya ce kai wani lokaci ma shi wanda ya zama addicted wanda yake zama ya dimanci wannan shan kayan mayan to wani lokaci ma wallahi abinci kudin abincin yayansa ne zai bayar a bashi kayan mayan kamar yadda na yi ishara ɗazu gashi nan malam ce rubbama da fa'ahal mudmin shi irin wannan wanda ya saba da shan kayan maye wani lokaci ma zai bayar da kuɗin ne min kuti auladihi na abincin ƴaƴansa da za su karya gobe da safe su tafi makaranta Allah kuɗin ne zai mika a bashi kayan maye wa rubbaman harafa ila tsarikin kai wani lokaci ma yakan karkace zuwa ga wata hanya gairi sharifa ba ta arziki ba ba ta kirki ba ya jilibu min samanaha wanda zai samo kuɗin siyan kayan mayan wani fa duk kwacen da yake na kayan waya ya buga mutum ya kwace ma waya in ya je sai da wayar fa a banza zai sai da ita wannan kayan zai zo ya siya wani in ya haura gidan mutane ya saci abin da ya sata wani hatta masu tare hanya manyan hanyoyin wani za ka ga cikin abin da kudin mafi kaso mafi tsoka na kudinsa za ga kayan maye mata a nan yake kashe su da wannan kidnappers din da waye za ka ga duk galibin wayannan abubuwan ne saboda wani abin za ka ga shi kansa ba zai yiwu ba sai an sha wannan kayayyakin ana so a yi wani abu na rashin mutunci ko rashin kyauta ko rashin imani to wani lokaci sai an sha wannan abin hankalin ya kauce to sai yake cewa banda kuma wani wani wani kudin sa ne zai je sana'a ya kaza ya zo ya siya to wani kuma in ya rasa ko kuma wannan hanyoyin da suka toshe to in ma na sata ne in ma na kowace irin hanya ne zai bi kowace irin hanya wadda take batacciya gurbatacciya don ya samo kudin da zai je ya saya kayan mayan ya sha وإذا ذكرنا أن التحريم يتبع الخبث والضرر وإذا ذكرنا إذا مكتنا داما منكرا توتك أيدا أتنبايا أن التحريم حقيقة حرمتي يتبع الخبث ينابن كذنتا والضرر دشوتروا duk abin da ka ji an haramta shi a shari'a to za ka ga abu ne wanda cutarwa ƙazanta tana tare da wannan abu shine ma'ana annat taharima yatba'ul khubuth duk abin da yake haramun ne to za ga in ka bi shi in ka bi shi a hankali za ga yana komawa zuwa ga al khubuth kazanta najasa wa darar da kuma cutarwa ta bayyana lana a ƙarƙashin wannan ka'ida za mu gane cewa anna hurmata hadhihi al khaba'ith lalle haramta ko haramcin waɗannan abubuwa na kazanta allati thabata dararu hasihhi والنفس والعقل والخلق والاجتماع والاقتصاد مما لا شك فيه malai ce allati thabata dararuha waɗannan abubuwan duk da aka haramta su na shan waɗannan kayan mayan wanda cutar wasu ga lafiya wannan ba a kokonto ya tabbata cewa suna cutar da lafiya wan nafsi da kuma ainihin wato psychology me psychology da Hausa na'am ɗabi'a na'am tunani to tunani irin yadda cutarwar waɗannan kayayyakin maye ya tabbata wajen cutarwarsu ga lafiya physically kenan sannan wa nafsi psychologically wal aqali mentally wal khuluqi morally wal ijtima'i socially wal iqtisadi economically waɗannan su ne kaga digin da suke ta ko'ina sun tattaba ko'ina waɗannan abubuwan su cutar da lafiya su cutar da annafsi mai kuka ce tunani su cutar da tunani wal'akali su cutar da hankali walhuluki su cutar da ɗabi'u walijitima'i su cutar da zamantakewa waliktisadi su cutar da tattalin arziki wannan fa duk masana da bincike duk ya tabbatar da waɗannan abubuwan suna da wannan cutarwar ba wai shakka ake ba mimma la shakka fi waɗannan cututtukan irin cututtukan da waɗannan abubuwan na maye suke haifarwa abu ne da babu kokwanto a cikinsa suna cutar da lafiya suna cutar da tunani suna cutar da hankali suna cutar da ɗabi'u suna cutar da zamantakewa suna cutar da tattalin arziki wa ala hadhihi hurma akan wannan haramcin ne a jima'a fuqaha'ul islam malaman musulunci gaba ɗayansu suka haɗu allati zaharat fi azminatihim hadhihi al-khaba'ith musamman wa'anda irin waɗannan kayan ƙazanta na maye suka bayyana a zamanin nukansu wa fi dali'atihim shaykhul islam ibn taymiyyah na gaba-gaba cikinsu shine shekul islam ibn taimiyya domin waɗannan 'yan wasu daga cikin kayan bayan sun bayyana a irin lokacinsu allazi qala wanda shi da kansa ya ce hadhihil hashishatu sulba wato wannan alhashishatu sulba solid grass haka suke kiranta solid grass wata ciyawa ce wadda ita ma kuka ce mata wiwi ana shanta a bugu haramun tun a wancan lokacin yake cewa haramun haramun ce sawa'un sukira minha aw lam yuskar yace ana buguwa an sha wannan ainihin wato alhashishatu sulba ko kuma ba a buguwa ko ana buguwa ko ba a buguwa tun a wancan lokacin shekul islam yace haramun ce wa innama yatanawalu hal fujjar yace domin ba masu shanta sai fajirai duk wanda kaga yana shan wayannan kayayyakin to sai dan iska su ne kawai masu ta'ammuli da waɗannan kayayyakin lima fiha saboda irin abin da su masu shanta suke faɗa abin da ke cikinta minan nishwa wato na nishaɗi waddarab da kuma ainihin wato rangaji an fahimta nishwa a farko-farkon maye shi ake kira nishwa kafin a farko-farkon mutum yana ɗan jin akwai daɗi akwai nishaɗi tana ɗauke kewa tana sa shi tinkin ai mutum ya sha wannan yana tinkin kaji ya ce wani tinkin din kirki yake mutum yana tunani na karya na shirme amma yana yana buna sannan kuma tana sa rangaji da tambele shine ainihin attara fahiyatu jami'u sharabul muskir domin wannan alhashishatu sulba din ta tattare abubuwan sha wanda suke almuskir masu sa maye fi zalika a cikin wannan alhashishatu sulba din wato wannan ko kace ganye ko wiwi wal khamru tujibul haraka kuma in ka duba dama ai giya tana wajabtawa wanda ya sha ta farko farkon shan ta ya zama active a gan shi yana ta wani kazar kazar kamar da gaske ko ya zo gida ya kama wani aiki da ko kuma irin wannan kayan su ma akwai wanda za a ga yanzu nan mutum in ya sha sai sai ka sha mamaki sai wanke kafet din masallacin da ya ci a karo ka ɗauka wani energy ne na fi sabilillah ya gama ya cewa ba wasu kamar wa'annan ka duba kafet ɗin mazallacin nan ba ya wanke su tsaf saboda abin da ya sha wannan na aji garau ɗin wanda yake hana jin gajiya ne yake sa ƙarfi ai wasu daga nan suke fara shaye-shayen dan su ɗan ji baya jin ƙarfi a jikinsa yana ɗan sanya abin nan ko kuma zai yi aiki ko aikin ƙarfi ko aikin haƙa ko aikin kaza bari ya ɗan sha dan ya ɗan abin nan ko kuma ya yi aiki ya gaji bari ya ɗan watsa dan ya ɗan samu ainihin wato saukin gajiya wal kusuma sannan daga cikin abin da giya da nau'o'inta suke sanyawa tana wajabta rigima duk inda ake shanta za ga akwai rigima a gurin yanzu nan kaji an ce an zara wuka an burma in can inda manyan suke shaye-shayen manyan yanzu kaji an ce wani ya cire bindiga ya harbi wani za ku sha jin irin wannan an ce a kulab ya cire bindiga ya harbi wani galiban duk inda ake dole in zai za a sha wannan to daga cikin wajibin gurin to za ka samu guri ne da ana samun rigingimu a gurin fada tana wajibta fada wa hadhihi tujibul futur wa dhilla sannan ita wannan tana wajabta al futur wato kasala wa dhilla da kuma kaskanci wa fiha ma'a zalika min fasadil mazaj wal aqal wa fiha a dai cikin waɗannan kayan maye ma'a zalika tare da duk da abin da aka ambata na illoli min fasadil mazaj wal aqal na gurbatar tunani da hankali wa fatuhu babu sha'awa sannan kuma da buɗe ƙofar sha'awa buɗe ƙofar sha'awa wa ma tujibuhu min diyasa da irin abin da wannan kayan mayan suke wajabtawa mai ta'ammuli da su na rashin kishi addiyasa rashin kishi wato shine fuqdanul ghaira rashin kishi duk wanda yake wannan za ga ba shi da kishi baya kishin kansa baya kishin yan uwansa baya kishin matarsa baya kishin wani nasa ba ruwansa duk abin da za ga ya maza ya ce to shi na ruwansa dan uwanka kaza kaza kaza ya ce ina ruwansa dan kafa yana kaza yana kaza ya ce shi ya rage ya rage nasa ina ruwana ne zaka dinga jin irin wannan saboda fuqdanul ghaira ma huwa sharrun min sharabil muskir wanda wannan yana daga mafi sharri daga shan abinda wato ma huwa sharrun yana daga abinda yake mafi sharri min sharabil muskir na shan abinda yake wato kayan maye wa innama hadathat fi nafsi bi huduthi tatar yace sannan mutane shan wannan kayan mayan fa ya zo musu ne bi hudusu tatar tun da aka yi yakin tatar turawan na yan iska duk su suka kawo wannan mutane wannan tsayar faruwar yakin tatar to wannan yana daga cikin abin da ya sa wa'annan kayayyakin mayan sababbi da wanda aka sani da wa'anda aka caccanza musu yanayi duk suka dinga zuwa ainihin wato mutane wa ala tanawulil qalil wal kathiri minha haddu shurb mala ya ce a idan wato akan shan ɗan kaɗan ko kuma mai yawa min ha daga ita wannan wiwi ɗin alhashishi sulba haddu sharab ko haddu shurb akwai haddin shan giya haddin sha ake wa mutum samanuna sauta shine za a yi wa mutum bulala tamanin yadda ake in aka kama mutum ya sha giya ake masa to haka in ainihin wato aka samu ainihin wato mutum ya sha wa'annan kayayyakin mayan za a yi masa bulala tamanin au arba'un ko bulala arba'in wa man zahara minhu akalul hashisha wanda ya bayyana an gan shi ya sha wiwi fa huwa bi manzilati man zahara minhu shurbul kham matsayinsa ɗaya da wanda aka kama shi ya sha giya wa sharrun minhu min ba'd alwujuh alayki ta ita shan wannan alhashish sulba shan wiwi da ire-iren wannan wani lokaci ma ta fi sharri daga giya daga shan giya min wujuhin min ba'd alwujuh ta wasu fuskokin wa yu'aqabu ala zalika kama yu'aqabu ala hadha ana yin uquba ga wanda ya sha waɗannan kayan mayan kamar yadda ake yin uquba ga wanda ya sha giya qal sai ya ce wa qa'idatu shari'a ƙa'idar shari'ar musulunci anna ma tashtahihin nufusu duk abin da rai ke sha'awa minal muharramat na abubuwan da aka haramta kalkamr kaman giya wa zina da zina fafihil had to a cikin hukuncin irin waɗannan abubuwan haddi ake yi ka ji an ce a yi wa mutum bulala ko in zina ce a yi mai bulala in ya taɓa aure a jefe shi wa ma la tashtahihi abinda kuma a ɗabi'a rai ba ta sha'awarsa kalmaitati kamar mushe fafihi ta'azir sai aka samu mutum ya ci mushe a ɗabi'a wato ɗabi'a ba ta son mushe ba ta sha'awarsa to sai aka samu wani ya ci mushe ba dalili ha kawai ya ci mushe to shi kuma hukuncin da za a masa ta'aziri alkali za a kai shi wajen alkali alkali ya masa ta'aziri wal hashishatu to ita kwa wiwi mimma yashtahihi akiluha tana daga cikin irin abun da mai shanta yana sha'awar ta yake sha shi yasa ita ma za a yi mata haddi ba ta'ziri ba wa yamtani'una an tarkiha kuma duk mai shanta za ka ga baya daina shanta da wahala yake iya daina shanta wa nususu tahrimi fil kitabi was sunna ala man yatanawaluha nassosin haramci da suka zo a cikin alqur'ani da sunna sun tabbata ala man yatanawaluha ga duk wanda yake shanta ita wannan wiwi din kama ya tanawalu gairu zalika kaman yanda kuma nassosin suna daukar gaira zalika wani haka suna iya daukan wiwi suna daukan koken suna daukan afiyon suna daukan kashin kadangare da sauran dukkan kayan maye da ake sha duk za su iya shiga ina fata gane wannan duk magana magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka koma cikin fatawa a mujalladi na hudu shafi na 262 za ga wannan bayanin wa ma ba'ada hada abin da ya biyo bayanta وراجع السياسة الشرعية أيضا سنك قوما تكون ونلتا في ناس السياسة الشرعية أشافي ندري لتلاتين دا بقوي شما دي ذا هغا أينهم واتو بياني ما كمان شئيرون وانا تو إن شاء الله أنت لو كتياي سيمو سيا وانا نقبا abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana waɗanda suka shiga cikin wannan fitina Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah madaukakin sarki ya sa su fahimci illolinta su kuma waɗanda suke ta'ammuli wajen sayar da ita Allah maɗaukakin sarki ya sa musu imani da fahimtar gane kuskuren da kuma haramcin wannan hanya su canja sana'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik